بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna harshen babin hukunce-hukunce da suke da alaƙa da addu'a a yau kuma za mu tashi daga babin da yake bayani akan karamomin waliyai
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب كرامات الأولياء وفضلهم babin da yake magana akan karamomin waliyai da kuma falalarsu قال الله تعالى Allah yana cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ku saurara tabbas waliyan Allah babu tsoro a kansu babu kuma eh, zunubi babu kuma bakin ciki gare su mana ba ci bakin ciki ba الذين آمنوا وكانوا يتقون su ne waɗanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة suna da bishara a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira لا تبديل لكلمات الله babu canzawa ga kalmomin Allah ذلك هو الفوز العظيم wannan shine rabo wanda yake mai girma وقال تعالى Allah yana cewa وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ki girgiza reshen dabinon eh, ɗanyen dabino zai sakko a gare ki wanda za a iya ci
فكلي واشربي
mana eh, ki girgiza reshen dabinon eh, ‘ya'yan dabino waɗanda suka kai a ci za su faffaɗo daga shi wannan eh, reshen Na'am.
فكلي واشربي sai ki ci kuma ki sha
وقال تعالى Allah madaukakin sarki yana cewa كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
duk lokacin da zakariya annabin Allah ya shiga zuwa ga Maryam sai ya samu wani arziki a tare da ita mana idan ya shiga gurin da ake yin sallah inda ita Maryam ake rainanta sai ya samu wani arziki a wajen wannan matar wato Maryam قال يا مريم أنى لك هذا sai ya ce mata ya ke Maryam daga ina kika samu wannan arzikin قالت هو من عند الله sai ta ce ai wannan arzikin da ka gani daga wajen Allah yake إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah yana azurta wanda ya so ba tare da kidaya ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari cewa nana Maryam idan Zakariya ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da ita ya shiga wajenta sai ya ga arziki a tare da ita ya ga abin da bai saba gani ba a wajenta shi ne ya tambaye ta sai take ce masa ai wannan daga Allah yake
وقال تعالى Allah maɗaukakin sarki yake cewa وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Allah maɗaukakin sarki yake magana game da mutanen kogo wato alul kafi yake cewa kuma da kuka bar mutanen ku da abin da suke bauta wanda ba Allah ba. Allah maɗaukakin sarki yake cewa to ku gangara ku tafi zuwa kogo. Allah maɗaukakin sarki zai yalwata muku daga rahamarsa kuma ya sauƙaƙe muku al'amuranku ta yadda za ku samu abubuwan da kuke buƙata na amfani.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين Allah maɗaukakin sarki yake cewa za ka ga rana lokacin da za ta fito sai ta karkata daga barin kogonsu ta ɓangaren dama.
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال Idan kuma za ta faɗi nan ma sai ta karkata daga barin kogonsu ta ɓangaren hagu. mana dai Allah madaukakin sarki yana nuna cewa saboda karamominsu da girmansu idan rana za ta faɗi ba ta shiga kogonsu idan kuma za ta hudu nan ma ba ta shiga kogonsu
وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء
an karbo daga abdurrahman dan abi bakar as-siddiq yake cewa ahlus suffa sun kasance mutane ne fakirai وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس akwai wani Auka na lokaci da ƙwari.
annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yake da abincin mutum biyu to ya tafi da mutum uku duk wanda yake da abincin mutum hudu to ya tafi da mutum uku to ya tafi da mutum biyar ko kuma mutum shida
وإن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة
sai na abubakar ya taɓa zuwa gida da mutum uku annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tafi da mutum goma
وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع abubakar ya ci abincin dare a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna har yi sallar isha sannan ya dawo gida
فجاء با- بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك
bayan wani bangare na dare ya wuce sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya dawo matarsa ta tambaye shi take ce masa me ya tsare ka baka zo wajen bakin ka ba
قال أو ما عشيتهم sai sai na abubakar yake tambayan matarsa yake cewa baki ba su abincin dare ba ne قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم
saboda haka sai saidina abubakar ya ji matarsa tana cewa ai sun yadda su ci dole sai ka zo
وقد عرضوا عليهم na'am قال فذهبت أنا فاقتبأت فقال يا غنفر فجدع وسب
abdurrahman dan abubakar yake cewa ni kuma a lokacin sai na je ne maza maza na ɓuya saboda haka sai eh, sayyidina abubakar yake cewa ya gunsar abinda ake nufi da gunsar shine kamar sakarai mana kai sakarai ko kuma wanda da yake haka dai bai san abin da ya kamata ya yi ba sayyidina abubakar ya ɗan yi zage-zage na'am
وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا sai na abubakar ya ce da sahabbansa waɗanda suke tare waɗanda suka zo domin su ci abinci tare abokansa yake cewa da su ku ci amma ni fa ba zan taɓa cin wannan abincin ba
قال ويم الله ما كنا نأكل من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا
abdulrahman dan abubakar yake cewa na rantse da allah duk lokacin da muka ci wata lauma to sai ka ga a ƙarƙashin wannan laumar wasu laumomin sun tsoro har sai da suka ƙoshi mana allah maɗaukaki sarki ya sanya wa abincin albarka
وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك
na'am فنظر, إلى فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات na'am saboda haka allah maɗaukaki sarki ya sanya wa abincin albarka ya ƙara yawa sai na abubakar sai ya kalli matarsa sai yake cewa da ita ya ke ‘yan uwar bani firas menene haka sai take cewa ya kai sanyin idona ai abincin ya fi yadda yake da yawa da ninki uku
فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه sai sayyidina abubakar ya ci abincin sannan ya ce ai rantsuwar da na yi da farko na cewa ba zan ci abincin ba kawai aikin shaidan ne ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده yake cewa sannan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ci lauma ɗaya daga nan kuma sai ya ɗauki abincin ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abincin ya wayi gari a wajensa
وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون
Abdurrahman dan Abi Bakar yake cewa akwai wani alkawari tsakaninmu da wasu mutane sai ya zama cewa lokacin yayi har ya wuce yake cewa sai muka rabu gida goma sha biyu kowanne ɗaya daga cikin mu yana tare da wasu mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ne ya san yawansu amma kowa sai da ya ci abincin nan daga cikin mutanen nan da waɗanda suka zo tare da su har abincin ya ishe su وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه a wata ruwaya sayyidina abubakar ya rantse ba zai ci abincin nan ba ita ma matar ta rantse cewa ba za ta ci wannan abincin ba فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه sai su ma baƙin suka rantse cewa ba za su taɓa cin wannan abincin ba har sai idan sayyidina abubakar ya ci abincin فقال أبو بكر هذه من الشيطان sai sayyidina abubakar ya ce wannan faran tsoyin da kuka gani daga shedan suke
فدعا بالطعام فأكل وأكلوا sai ya ce a kawo abincin ana kawowa sai ya ci su ma baƙin sai suka ci فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها sai ya zama cewa ba sa ɗaga wata lauma su kai baki face sai wasu laumomin da suka fi ta yawa sun tsuro
فقال يا أخت بني فراس ما هذا sai sai na abubakar yake cewa ya ki ya uwa bani firas menene wannan
فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها saboda haka sai matar sayyidina abubakar take cewa ai yanzu abincin ma ya fi yawa kafin mu ci mana ya fi yawa da kafin mu ci saboda haka sai sayyidina abubakar ya ɗauki wannan abincin ya aika shi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ci daga wannan abincin
وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء a wata ruwayar sayyidina abubakar allah ya kara masa yarda ya ce da ɗansa abdurrahman ga bakin kanan ni zan tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi ƙoƙari ka ba su garar su ta bakunta kafin na zo
فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا abdurrahman bin abi bakar ya tafi da su sai ya zo masa da abin da ya zo musu da abin da yake da shi na abinci ya ce ku ci sai suka ce ina mai gidanmu sai sai na abdurrahman bin abi bakar ya ce musu ku ci sai suka ce ba za mu ci abincin nan ba har sai mai gidanmu ya zo wato sai na abubakar radiyallahu anhu
قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه sayyidina abdurrahman bin abi bakar yake cewa ku kuwa ku anshi wannan garar mana ta bakunta saboda in dai ya zo ba ku ci ba to za mu ji ba daɗi
فأبوا فعرفت أنه يجد علي amma sai suka ki cin abincin nan abdurrahman bin abi bakar yake cewa sai na gane tabbas zan ji ba daɗi idan ya zo فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنفر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت na'am Ah, Abdulrahman bin Abi Bakar yake cewa lokacin da suka kici na san kuma idan ya zo ba zai ji daɗi ba sai na yi ƙoƙari na ɓoye yake cewa lokacin da ya zo sai ya tambaye su ya ce me ya faru sai suka ba shi labari sai ya kira sunana sai na yi shiru sannan ya ƙara kiran sunana sai na yi shiru sannan sai ya ce min ya kai sakarai na rantse in dai kana jin sauti na to ka zo
فخرجت فقلت سل أضيافك
saboda haka sai abdulrahman yake cewa sai na fito sai nake tam- nake cewa da sayyidina abubakar ka tambayi bakin ka dan ka ji abin da ya faru فقالوا صدق أتانا به فقال أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة
sai suka ce tabbas abin da ya faɗa gaskiya ne ya zo mana da shi saboda haka shi kuma sayyidina abubakar yake cewa na san kun jira ni ne wallahi ba zan ci abinci a daren nan ba فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا saboda haka su ma bakin sai suka ce wallahi ba za mu ci wannan abincin ba har sai idan ka ci saboda haka shi kuma sai na abubakar sai yake cewa da su kai can ku me yasa ba za ku an gara daga wajen mu ba sai a yake cewa kawo wannan abincin ya kai abdurrahman saboda haka sai abdurrahman ya zo da shi don haka sai sai na abubakar ya sanya hannunsa a cikin wannan abincin ya ce bismillah ya ce waccan rantsuwar da muka yi ta farko daga shedan take don haka ya ci abincin su masu kashi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin da ya gabata yana nuna mana albarkar sayyidina abubakar saboda allah madaukakin sarki ya sanya eh, albarka a cikin abincinsa wannan shine dalilin da ya sa shi imamun nawawi ya kawo hadisin a cikin wannan littafi nasa na'am
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال an karɓo daga jihar ɗan sama Allah ya yarda da shi ya ce شكى أهل الكو- شكى أهل الكوفة سعدا يعني, يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا
mutanen kufa sun kai ƙarar sa'ad ɗan abi waqas zuwa umar bin khattab saboda haka umar ɗan khattab da ya cire shi ya sanya amma a makwafinsa
فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي
suka kai ƙararsa wajen sayyidina umar suka faɗa abubuwa da yawa a kansa har daga ciki suka ce bai iya sallah ba فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي saboda haka sai sayyidina Umar bin Khattab ya aika dan aike zuwa gare shi ya ce ya kai Abu Ishaq waɗannan fa suna riya cewa ko sallah ma baka iya ba فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين yace cewa na rantse da Allah na kasance ina yin sallah gare su irin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na tauya wani abu daga ciki nakan yi musu sallar isha in tsawaita a raka'o'i biyu na farko sannan kuma in sauƙaƙa na ƙarshen guda biyu
قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق sai Umar ɗan Khattab yake cewa wannan dama shine abin da muke zato game da kai ya kai baba Ishaq
وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عن عنه أهل الكو يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس na'am Eh, jabir yake cewa sayyidina umar radiyallahu anhu ya aika mutum ɗaya ko kuma wasu mutane zuwa kufa tare da shi suna tambayar mutanen kufa game da sa'ad ba wani masallaci da suka bari ba su shiga ba kowanne masallaci idan suka shiga to suna yaban shi sa'ad da alkhairi har suka shiga wani masallaci na banu afs
فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة
sai wani mutum daga cikin su banu afs din ya tashi wanda ake kira usama bin qatada
فقال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية
sai ke cewa tun da dai ka yi mana magiya cewa sai mun faɗi halin sa'ad to sa'ad yadda yake shine baya fita yaƙi idan runduna za ta tafi baya raba abubuwan da aka samu daidai wa daida mana yana fifita wasu akan wasu sannan kuma idan ya zo alƙalanci baya yin adalci
قال سعد أما والله لأدعون بثلاث sa'ad yake cewa na rantsi da Allah zan roƙan masa abubuwa guda uku
اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن ya Allah in dai wannan bawa naka ya tashi ne saboda ƙarya da kuma riya da kuma ji da jiyarwa to ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ka kuma tsawaita talaucinsa sannan ka haɗa shi da fitintunu
وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد
shi wannan mutumin da gaba idan aka tambaye shi me ya same ka sai ya ce tsoho ne wanda aka fitine shi addu'arsa ce ta same ni
قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة abdulmalik dan umair wanda ya rawaito hadisi daga jabir bin samura yana cewa فأنا رأيته بعد بعد فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عن عينيه من من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن yake cewa na gan shi bayan ah, jirarsa ta faɗo a kan idan sama na ya ta kwarkwashe saboda tsananin ah, tsufa amma kuma duk da haka yana zuwa ya dinga ƙoƙarin tattaɓa 'yan mata a kan hanya.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها Urwa ɗan Zubair yake cewa Sa'idu bin Zaid ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa bishara da aljanna wata mace mai suna Arwa bintu Aus ta kai shi ƙara wajen Marwan bin al-Hakam ta kuma yi da'awa cewa ya ci mata iyaka mana ya ɗauki wani ɓangare na daga gonarta ko kuma ƙasarta فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم Sa'id yake cewa haba ya za a yi na ci mata iyaka ya za a yi na ɗauki wani abu daga cikin ƙasarta bayan kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wata magana akan haka قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka tambaye shi aka ce me kaci daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai ke cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين duk mutumin da ya ciwa wani iyaka da kwatankwacin ta to ranar alkiyama za a nannaɗo daga ƙasan bakwai a ɗora masa haka فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا sai marwan bin al-hakam yake cewa ai bana buƙatar ka kawo min shaidu bayan abin da ka faɗa
فقال سعيد "الل- sai sa'id yake cewa اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها sai sai da yake cewa ya Allah in dai abin da ta faɗa ƙarya take yi to Allah ka sa ta makance kuma ka kashe ta a cikin ƙasarta
قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت Urwat bin Zubair yake cewa kafin ta mutu sai da ta makance kuma wani lokaci kawai tana cikin tafiya a ƙasarta sai ta faɗa wani rami ta mutu
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر an karɓo daga Muhammad bin Zaid a wata ruwayar ta Muslim yake cewa ya ganta ta makance tana lalubar bango
تقول أصابتني دعوة سعيد tana cewa addu'ar sa'id ta same ni وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها aiwa yake cewa ta wuce wata rijiya wacce take cikin wannan ƙasar wacce ta yi masa husuma a kanta sai ta fada ciki ta mutu kuma wannan ƙasar eh, rijiyar wacce ta fada a ciki ta ce ta zama kabarinta
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال an karɓo daga jabir ɗan abdullahi allah ya yarda da shi ya ce لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال lokacin da za a fara yakin uhudu sai babana ya kira ni da daddare ya ce min ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ba na tunanin wani abu gobe illa kawai zan kasance farkon waɗanda za a kashe daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم yace in ban da manzon Allah babu wani mutum da zan bari a bayana wanda ya fi ka
وإن علي دينا فاقضي واستوص بأخواتك خيرا
ina da bashi a kaina saboda haka ka yi ƙoƙari ka biya sannan kuma ka yi ƙoƙari ka kyautatawa 'yan uwanka mata da zan bakka da su.
فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره Yake cewa muna waye gari sai ya zama shi ne farkon wanda aka kashe. Na rufe shi tare da wani a ƙabari ɗaya.
ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة Yace bayan haka sai na ji raina bai kwanta ba in bar shi tare da wani a kabari saboda haka sai na fito da shi bayan wata shida sai na same shi kamar ranar da na saka shi in ban da kunnensa saboda haka sai na ɗauke shi na saka shi a wani kabarin shi kaɗai
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة an karbo daga anas allah ya da shi yake cewa wasu mutum biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare wanda yake mai tsananin duhu
ومعه ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله
a tare da su akwai wani abu kamar fitilu guda biyu wanda yake a gaba gare su bayan sun rabu sai ya zama kowanne ɗaya daga cikinsu fitilla ɗaya daga ciki ta bi shi har ya je wajen iyalansa
رواه البخاري من طرق
Bukhari ya rawaito wannan hadisin daga hanyoyi daban-daban. Masu sauraron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba. Kafin wani lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.